إمام أحمد بن فاطمة ولكل فاطمة ربنا سرعت الأسرات إلى صراط المستقيم وعلى آله حق الإمرار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حرف السادس عليه صلاة الله ثم سلام صلاة سيدنا إلى الذكر والخبير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة سيدنا إلى الذكر والخبير تعالي إله في الأرض شهوده صهاري وحبري والقبوس شهود دموعي على الأسين كالغرب موهنا عشيت والأسنان ثم ركود ثم سلامه سلاسل دليل على ما قدهاني وإنني عرفت الرحال في الوداد شديد تهاني غرام حرم النوم موهنا وحل العلي والغرام وقود ثم سلامه تهاني غرام حرم النوم موهنا وحلل حركي والغرام وقود لقد حرم الوجه الحلال محللا حرام وعلى هذا القضاء بديل ثم سلامه صلاة ربها على الذكر والهدي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله muna ƙara yi wa Allah godiya wato godiya gabatar adadi ta kowace ɓangare kuma ta kowane layi a kasancewarmu a kamar yadda nake da ƙanana ta kullum da Allah ya bar mu a kan wannan layi so mun dawo za mu karanta wannan littafi na diwani yau goma sha bakwai watan ramadana ko hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu a wannan bigire kuma a wannan harafi na dalu na dal inda malamu yake cewa wato da'ani ila hubbil arudi shuhudu suhudi wa hibri wa tsurusu shuhudu an gane wato shuhudu shuhudina da na samu wato da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in an ce shuhudi abin da ake nufi dan adam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kurku kuma mataki mataki ne amma ka san akwai wanda su kuma a layin su wannan abin shi kuma ba ba abu ne mai yiwuwa ba suna ganin suna wato siffanta annabi kamar irin kowa cewa in dai kawai mutum ya riga ya kwanta a kabarinsa ba zai taɓa yiwa ce wani mutum ya yi mu'amala da shi ba an gane amma suna manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin kowa bane manzon Allah sallama ya sha banban da kowa cewa annabi ba irin kowa bane ma su a wajen arfai kuskure ne wa ma zaka tuna haka ce annabi ba irin sa bane an gane ai ana ana cewa wani ba irin wani bane a matakinmu ne kawai na nan amma sai a zirin annabawa shi da yake cewa annaba ba irin kowa bane ba irin matakin kowa shi ne wanda Allah ya faɗa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd eh shashin annabawa mun fi da shashin su akan shashi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ala ba'd sai wani mutum da ya ci Allah fa da kansa yace minhum man kallama Allah a cikin sakon da yake ma magana da da Allah kamar wa kenan annabi Musa an gane to anan su malamai wayanda suke wato masu hankali masu tunani da aka fara da maganar cewa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat sai kawo Isa wa atina Isa bin Maryam al-bayyinati yace wa ayyadana bi ruhil qudus haka ne ko kaga mutum bi kenan ya kawo annabi Musa ya bashi mukamin sa cewa shi yana magana da Allah sai kawo annabi Isa cewa an kasafe shi da ruhul qudus annabi Musa ya magana da Allah abinda ya kamata ka ɗauko suka ɗauko mu'amalar Allah da annabi Musa sannan yake magana ana da gane girman annabi shi ne fiqhu ayi kaga shi annabi Musa wato da ya zance da Allah ya zance da Allah sai ya zama a Allah da kansa a Musa da kansa sai Allah yana son ganka kamar ya neman promotion kenan Allah ce lan tarani Musa ba za ka iya gani ba an gani to kaga bai ga Allah ba amma annabi Musa nan shine manzo Allah sallama yake cewa a zarin isra yace na wuce shine mahalli shakin magana mu yace na gan shi yana sallah shi kawai da in annabi Musa manzo sallama zai shige ya gan shi yana sallah shi kabarin sa to ya manzo Allah ko kashi kaga wani ya iya ganin annabi kenan mu wanda ba shi da ciwon makanta zai iya ganin annabi ana gane fa da Allah wato yadda ciwon yake to rinka yin hakuri da wannan bayanan namu shi ne karatun wato yadda ciwon yake kamar ciwo ne wanda yake da misalinsa da guda uku misalin farko shi ne a matsala ta wutan nefa da matsala ta wato tv sai matsala ta fanin satellite abu nau kenan da ba da su a nan wajen yanzu zan na idan mai iya kamo abin da kamo wani zai kamo wani kowace ƙasa muke so makalla kamar suna nan wajen kenan ko na ce zai tofi sa yana nan kenan to me sa zai ba makalla ba ba mu da a'a ya bar su da su ba mu da kayan da za mu kamo su to duk wanda ka ja ce bai gane ba annabi yana tare da shi sharaɗin ganin annabin da ke baka cika ba an gane ba yawa yanzu nan tashoshin da suke nan Allah ya yawa da su kamar kuna bila ne to amma kaga saboda mana da matsalar wuta mana da matsalar tv da wata abu da ake ake karanta da koda ko sai kuma kwana ana jawo ta na ɗauko ta da duk abin da yanzu nan ɗin nan abin da ake a ingila live za a gani abin da ake a america live za a gani a yanzu ta ana yin kwallon kafa ma yanzu yanzu na ana yin kwallon kafa ba za a rasa kura ɗin da yawa sama ba za a rasa kura ɗin da yake kwallon kafa ba to masu kallo da duk eh a maza da masu rayu to shi kenan to ana kallo a yi kuma wanda suka cika wannan sharaɗin kallon madarin suna yi yanzu kuma in aka ce an ci a nan a can an ci ba za ce a can an ci nan ba ci ba a lokaci daya ba shi ka cika sharaɗin ganin annabi za ga annabi ko a mafarki ko a ko a zahiri ko a ko a mafarki annabi ya fi ƙarfin ruhin manzo da salama ya fi ƙarfin a ce ya kwanta ya yi shi manya-manyan a ƙasaru manya-manya a kaɗago ma wato suna iya ruhin su yana iya yin tafarrufi balle manzan Allah manya-manyan malaman da za ka birne su shekara talatin arba'in hamsin ruwa ya je ya bi ta kan ya bi ta kan abin ya bi ta kan abin eh an turo su kamar kamar jin sana saboda mai alaƙa su da annabi ta yi kyau saboda ta wannan fasarar shuhudu ne ana iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce baya ganin annabi shine makahu ana jin zancen annabi wanda ya ce baya jin zancen annabi shine kurma ana jin ƙanshin annabi wanda ya ce baya jin ƙanshin annabi mara ta kama shi tsara ka nemi maganin mara ba mara wannan ta zagi ba su a wajen adafai wacce ita ce cikakken mara su a wajen adafai wanda baya ganin annabi shi cikakken makaho a wajen adafai wanda baya jin zancen annabi shi cikakken kurma a wajen adafai wanda baya iya shishikan ƙanshin annabi shi ne ke mara sadaka a nemi bayan Allah su ba da talatai a karanta da abin samun kusanci da abin da Allah zai ɗauke wa zuciya hijabi ta fadin abin da ake saduwa da shi to nan da ya shi shi shuhudu shuhudi na da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ani shine ya kirawo ni shuhudin ila hubbil arudu arubi zuwa wato san na yabi maka na yabi madina sai zama suhudi bacci na wame wa ibri da kuma wato tawadata wa durusu da takardata a cikin wannan daren shuhudu ne ko su suke mun shaida a wajen kwanciyar neman sauran annabi an gani ba an ga abin ko shi shuhudinsa shi ya kirawo shi zuwa yaba annabi yabi maka yabi madina yabi dukkanin wata alaƙa da take tsakanin kowaye da annabi shuhudarsa da annabi ke ya ga annabi ya tacce ya masa haka to da rashin bacci da yake yi da tawadarsa wannan kowaye ya gaya masa karatu nake yi ka kira waya ba ɗaga ba kana ta kira da takardarsa ita kuma ita ce shaidarsa gare mu gashi ya rubuta mana yi kuma gashi mana karantawa to shine to da aka ce ce dumu'i wato a hawaye na an gane alala kaddaini da yake zuwa a cikin kundukuki na nan nan da suke kwararowa sai suka zama mai kalgarbi kamar wato guga wanda yake mai guguna masu kulalar da ruwa mauhinan cikin wannan daren tare da ne ma'ashe da cewa kuma ni tsoho ne ba ga fulfula ta cika kenan amma ga shi ina kuka wannan abin da ya sa na kofar ƙaramin abu ne wala adanasu ga jukkuna su kuma wanda suke kewaye da ni makota ko wani abu makamacin wannan a san mutanen ka suna ne rukudu sun wasu yi bacci duk wani kasa bacci halin soya ne dama ba ta barin wanda yake yake bacci idan ka ga mutum yana yin soya yana yin bacci ya fi ƙarfin soyayyar ka san wato kana da cikin abin da ba ka shawara soyayya ba ka shawara ba ka shawara ta fi ƙarfin kowa kuma duk ɗan adam akwai abin da ke so amma wani lokacin kusantar ka da abin da kake so shi za ka kake mantawa da kana son wace ce da kake zama kake rubuta mata wasiƙa duk kalmar da ka ga ta yi alamar zagi ko ta yi alamar rashin kunya sai ka cire duk kalmar da ka ga idan har ka faɗe ta ko a waya ne ko da a waya idan ka faɗi kalmar wato za ta tara zama tunziri sai ka gesa kalmar sunan taron ke daɗe sunan ka ranke daɗe a a Allah ta mace ki a a da girman kujerar ki a a waya mutuwa ya dawo da girmamawa da yasa da ka muku wannan zancen jama'a a shi da abin da ake so girma shaki masu gare da waya a shi da abin da ake so girma shaki to wanda ka jana gayawa a wani abu yake yana sa kuma yana gaya masa magana ayyuka yana san sa kuwa yanzu wanda ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya neman taimakon annabi akwai soyayya kuwa wanda kuma ya mara masa baya ya ce abin da faɗa daidai ne har har da tashi a jirin da yake cewa ba za a yi mukabala da shi ba sai dai su mutu to kai da kama da ranka kan gangan kai aibi kai da ke tare za ka mutu ai ba ma ka kama da jarumai da Allah zai ba da mukullin aljanna ka hannuna a ce sai ka kwace za ka shiga ka san dan mutane ke to kai da kika za ka zo kana kana magana jarunta wai za ku ba da ranku ka dade baka bayar ba bi gidaji wato Allah ta ka annabi da alkhairi duk wani abin shi zage mana ba zage mana su dan kammiki da shirgi da na ce don karmuke da shirgi wato mu'amalar annabi su zai zage mana shirgi muka zama haka amma ko wani wanda ya zo gaban mu yayi magana jarumta kana kana kana jujjuya kamar tsohon alade a ba maka da siffar jarumta ka kwata-kwata a rage ma annabi kuma ina tabbatar muku ko an yi muƙabala kowa ya muƙabala ba za ku ga yadda ƙarshen sa zai zai zai zama sai ya wulakanta billahi la la ilaha illa huwa wallahi sai ka wulakanta dukkan shi kuma iyaye ku kula da kyau duk inda za ku sa yayan ku makaranta ku gane wata makaranta ya kamata ku sa ɗau dan da ɗan ke zuwa ga yin jikin ma'annar gara shi ji a ɓarin sama ɗaya ce da ya je makaranta ya yi ilimi ba ba ba garin da ke girma annabi gane da wace ilimi ya ga girma annabi a nan Kano nan Kano nan wani jufa wa kuma dan gyaran ne aka zo ana ana ana majalisar annabi ya ke faɗar yadda ake wa annabi a bada a uhudu an sa wa annabi kwarkwadon annabi ya shiga cikin kansa sai da wannan mukallafin ta rike ka san da ba kai ko ka san shago don gyaran ga ne ko ya zo dinga ihu yana kuka yana wai dan baya ne ya ce na kare mutumin banza ba balle a kan annabi yanzu wannan misali kai ka je ka karanta digirin ka na ƙarya ka kai shi wajen Allah dan Allah ka kai shi yana ihu yana kuka ana rike shi ana rarrasa kamar ransa zai fita yana dan baya nan ne ina ma ina uhudun nan ake duka faɗa ba da fama wasu daga da sun san shi yanzu wani Allah ta shirya da ya rayu ka kaddara yana uhudun ya rayu kuma a uhudun na akwai wani sari amma sara ya kai kamanin arzikinsa tsakanin kibiya tsakanin kibiya da mashi da ada shi yawa annabi rumfa haka ya kifa annabi amma saboda mujizar annabi bai mutu ba shi ne sabai suke masa ƙulu da waɗai takaci duk wanda da tsara annabi shi shi ya tsara tsara tsakanin tsara da suka da harbi da kibiya don tamanin arzikinsa sai kuma kana nan kana iskanci da sunan sunna wawa da kiki adaba an kai ya rage wa mutane shehu ya ce ne wato dalilin shehu ce dalili na alama kadda hannu akan abin da ya wato ya rikita ne cakudani a cikin manzala sassalama an gane wa inna ni aratni halun shadidun wato ni wato hali na soyayya wanda yake mai ƙarfi shine ya hali wanda yake mai tsanani filin jaje na soyayya a rakin shine ya bujiro mu shi shi yasa da kana gigice ba na iya sarrafa kaina cikin annabi da hali yace kai annabi ya sha kuɗa ni ya rikirkita ni saboda kinsa da martabarsa da jamalarsa da kamalarsa da haibarsa da nutsuwarsa an gane garamun wato sai zamo bege haraman nauma ya haramta min bacci wahidan wani ɗan lokacin na dare zama bacci na wata ta'a ta dare wahallala harki gashi kuma ana kunna min wuta a cikin zuciyata ta soyayya da kyautar ana kunna wuta ana kunna min wuta ina jin rasani wani garamu shi wannan bilin da rike faɗa masa da wannan soyayya hukuru ta ce ita ce wuta
saboda ka matar harraba na alwaje ba soyayya hakika ta haramta abin da yake halal bai halal bace kamar da kuma ce ai halal kuma da ba wanda Allah ga waku su ba da da Allah ga hara ma'asha ga dare da nayi uku shi da shi na tsakurai alfaran dalilin ku shi don ne ku yanke da ku huta ku rufe da shi kuma sai mun sanya muku rana ku don ku don ku don ku ba ku to shi in Allah ya ce a farka ai bacci to ka so ya ka shigo cikin wajen da hana da hana bacci shi ne harrama halala hadan kuma ta bane ko hadinan harama ko ta daga halatta ko harama ne ne halatta harama ko ta kora ta harama halatta ala wani kuɗi yau ga wutar da ke hal halar haram sai da rishin wannan wannan kuɗi ne haram ka zama haram haram halal kuma halal haram haram samu haram ne ce lura فإن حاد عن هدي الرسول فإنني على نهجه ما شئت فهو حميد أسير فراج لا أزال مسيما أن أجسد الخلق لست أكيد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة إلى ذكر إذا كان خير الناس سرت وراءه وإن حل يوم فالمصير بعيد عليه صلاة الله ثم سلامه بكل منادى الجحيم وجود عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة عليه صلاة الله ثم سلامه تكون لنا الهنا وبعد مزيد عليه صلاة الله ثم سلامه على المساجد والفؤاد عبيد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الى الذكر والهدي شوف يا سيدي فإن هذا أن هذا الرسول لولا أن يزوج يا كرسي كما تبين الله صلى الله عليه وسلم نعم فعلى أن الإنسان تسلم فإنني نجي ورجل على لا تقول شيء وذلك تسليم شكا سورة وتبرك الحبيب ما تمسكر الرأي ما هو به حبيبي لا تبرك الحبيب أخي هو المسكر إلا سورة وتبرك الحبيب أسير أسير الغرام وشبني وتسلم لي وتسير أسلسات عليه صلى الله عليه وسلم أقول يا شيخ جنة لا أزال مثل الجمل ولكن أقول أن الأكلة بمش وقت ولكن مثل اليوم هذا وتعطي أول يوم تتلقى من حد وشكل ولد هذا مثل اليوم وأول وتولى كيف السوق يكتب على كيف الأسواق
yawa bawo tsari kawai sun saba kai su ko kuma kuma kai mai guda wala ba su da shara ko kuma ko hayyan ko ba ka bai ba kawai kada da ne ke soyayya ko wai a'a daraja ce a cikin duniya martaba yana ko da za a ɗauki fara cikin da kawai nan kawai ta ɗauki gara mu ta bai ma wata in ce ba ɗauki wani kawai da gobe ya wuce gobe to ɗauka kuke a wuce ba na yi kai ba da muhayyan ko shauku ko wani ko hubu ita hubu a cikin lamarin ta amana a'a bana su to abin yana da mutum da yi to da ka abin da lalatai yanzu ga da imanin ina ta akan sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya hana na hana an gane da ya annabi ya umarta na tsawarku kuma da na umarta yaya nake kallon umarnin kana har yaya nake kallon ganin sannan yaya nake ji idan ana fitar manzon Allah yaya nake ji yaya nake ji a rai kuma da na zauna ya na zauna ana fitar da kuwa dan tashi kuma na tashi da wani abu kuma na tashi da da babu na ta fara kawai a gani sannan yaya ake yi a tafi abu a rikin ba na ba kasuwa ita yau to ai kasuwa ake kasuwa ta kuma ta sauya a cikin biyar shi na ba na ƙarƙar don ɗauka a matsayin da ta zo karan karan don kan kan shi shi ka shi ba su shi wato wala bi da kulura ma su kulura كذاك الوجه تثير هيرا أتكلم إن لا ذكر ذكر ولا ذكر كلام كذلك حركة بدوني لو بدوني فرصوك وصوك أبو كذلك لا ذكر ذكر misali ɗari abu ce yanzu muna yi ladi muna sanarci a faɗa jan ko muna yi ladi muna kan waya to kasar ayari amma ba a rabu da mutum lafiya misalin ka ana wani da idan ka sa tajin waya sai zama da ka saka buka ciki kuma tutun wayar na tajin biyar ne sannan ka kuna wani abu online ana kallo ga tajin ne na tajin Ina da kada, mutum ya ce maka ya yi talatin biliyan ɗaya, ya yi talatin biliyan ɗaya, ya yi kyau kyau. Ya yi da karuwa wani mutum da yake ji a cikin rufinsa, ba ta ƙarara ya ce kaɗa masa mai annabi. Saboda mai ya lalata ya karuwa. Bara ga yau, yau da dare, harka kuwa harka kuwa a nan da aka aka harka ta da komai kokari ka tada Allah harka ta da komai ka tada Allah idan kai ya bai sabani ka tada ka sabani la la la sabani ko dai ya sallama shi makaranta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad musallin kawai kai shi har ka tana komai duk da gare ni wanda kai wani da shi wani ne kai kawai kai da ni a karanta da shi ta shi ne ko na Allah ya zo da wannan Allah kana waya كان كنا خلقنا شوي وطلعت إحنا شاو علينا في الشباب أما رابع يوم نعم ثلاثة من المسلمين يقول له يا أخي هي أي ni wato ban koke ba ko da da ko da da da kwaya daya san san da bawa habibu wato annabi shi ne abu haibe shi abu ka salama wannan dan dan dan ai wato ban taba koke ba ala na hada da ni wato sai da dauki kamar sai ki mana wala ka da tsara khairu lafi idan ko mutane ya tafiya kalbi wara ba zai bara yawa yawa musu ko kuma da ba da dai bara ta ko da ko ta farko na da manzon Allah shi da daga daga shi da daga suka ta kada wai na halla yawa da ke suka wala ne yanka ala wato da ya ta ko ta zo bai tafiya da mu da annabi yake na ne shi da kura da tsaro mutuwa da saka dure shi ta shi kawai akwai ne mun ga na ya kwata wata kashi ake badala ainihin a da kawata wata mulki ta kusa a ma'amu da shi da shi da zariya da mafiru da rufe da ada abin da ne mai rinka kan shi wala kuka samu zan ne ku rinka da abin kun ku yake yi abu abu to sai sai sai ba ta gina alaihi salatu wassalamu salatin Allah da gasu Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato alkarimu da karkar manzon Allah ya kira sallallahu alaihi wa sallam ko baya haka san abin da nake alaihi salatu wa sallam salatin Allah da gasu Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuru da kuru da nan mutuna da albarkar wannan salatin al-husna abubuwa masu kyau a dandan kasance da na samu wa ba a ba ya wani da aljanna ya zama mai wajen ruwan abu kari na ganin annaba aljanna da ganin Allah alai sakin lafi na wasu wa alai da ala Allah wa sahbe da salim manzon Allah Allah ya annabi wannan salatin barko abu ne abi wata kan zuciya ta rufe da sadadai ذليل حقير أعلمهم ركوبا أتى مستجيدا حزو من قبله حذا فأمتع بالأجواد مزيد من حكيم الأرض بلها من حكير فناخذا فلو تطلع على حق جل جلاله عليك فما يكون المصائب بعدنا تقبل فلا برها مع السرعه انك ميثاق الجسيد ولا اذى ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على الله بذا العفو والإباء عليه صلاة الله ثم سلامه يكون هو الماتي من الدار فيها عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه يقول هو الهادي من الدهر فيها عليه صلاة الله ثم سلامه على أصحاب الحرم الذي فيها عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة
رضي الله تعالى عنه حصل يا سبحانه shi da yake dalilu wai ma'ana ana dalilu zai kaskanta kiri a gani na kaskanta sosai aina wato a ci a gaba ka yana rasu lallai kuma haifar wata ba shi da kawai wulakanta kiri amma ne a cikin da ya yi aiki da lamurin abinci kan gudu abu da shi kaskanta kiri sun kula ka lafiya ne amma nan ka ya rasu wannan shi ne abincin ba a gani saboda ka a ta musamman na zo maka ya rasu wannan halakar da taimakon ko kuma ta neman taimakon ka a za a zawa man kabla wanda wani da yake bibiya ta farko wanda ta amfani kowa ta farko manzala yake bi ko yake rewa a gani da shi ake kaiwa da ake kai فأنت أبا الأزواج يا رسول الله حقيقة إنتي والقربى بتقول لي بيا تقول لا إنتي بيا لما تجيب أبا الأزواج أنا يقرب بالهدي وتعيني وتوجه وأكل يبونا وصرف يبونا إذا لا يبونا كاواوي جدا kai kai wasu ba ka da ba ko ya da ko ka san ko baka sani ba ba ta kai waka ba kar kare amma in kai wasu ba yi ba shi ko ba wani da ban da jikin manzon Allah yake ba ba dole ka kada ka kalle ba yawa za ka kalla ma ba a ga wato kuntana yan Allah ka tafi wannan yabo min al-abd wa rahma kuntana ka ta kashi ka tafi wannan yabo daga min al-abd Ibrahim daga wannan bawa Ibrahim wanda ke guda ka ka so wasu wasu Ibrahim ka tafi wannan kallon kallon ka kashi lalace kai kallon abu أبدا مرسلا من الأب من الأب أبرك العكيم ذكر أي أولى يا يا يا يا رسول الله ذكر قلنا يا وقت دواء دواء إبراهيم قلنا يا العكيم ولا كذا أنا بقى أنا أحد وما زال ولكن أقول لك كذا لو كنت كنت كثيرا فكر وتفضل مكانك wanda ta saba da magana da kowa ya je ki miki mana ta saki kuma kuma ta ba ko ba ta shugura ba shi da mun shugura ya yake yake wala wallahi mun yake annabi ya ce ibrahim ni da ka kawai kawai ni na ka wala da tawaru ne tawaru a gaba da wala tawaru ne ko ta tawaru ne annan tawaru a wannan wani malami ya ruwa don tashi a jihar turai turai ba kama da ba a wannan ko alaƙa ce da Allah idan kada bai kira ta ta ce alaƙa ta yi wa tawaru za ta kira ta Allah ta biya ta biya ta biya fara ma kira wani yadda shi a wannan kuma ba wani da zuwa da aisallah da shi an taɓa yi da ala bin umayya وذلك يعلى شنو يعلى يعلى وجوه كان يقول يا رسول الله يعلى إذا رسول الله لك كلا مثل هذه يعلى لك لك كلا ذلا يعلى لك لك كلا ذلا yace ai ai kira ka daga daga in kuma kira ka zan ci ajiyar sallah ba Yawa ya take sallah ba, yau yanzu muna kira ka ta kira sallah, domin da cikin Allah ya hara, ya zara. Sura ka ba da wani suka ce idan magana sallah bai kira ka. Ba da ke so ka zo. Sai ka saba kai, ka je ka so ka biyu ka kawo. ana kayar kai a cikin da su Allah mujahidu ko ka san kaje dole ne kamar ne zan rage sabon kai ka ga dole ne ka da kala ba a hanya da ta sallan yau da mai ne ga da biyu na har da su ne ko ko sai da rai ki da da zuwa da kai ba duk wanda take cikin ko lokacin da ga da da ka bayar da lawa ba ka dade ba ka ji hada ba ba da killa da ka da da kai da da ka da ba kawai ne gaba ni sallawa da ka wani ko ba ko ba ni sawa ba ku afa da ba ba ka dai ka da asara kana ka ba wani wani da ku da ku wai ko wani a haka ko abin haka da ba nan haka kuka bane duk wanda ya zama da sallama bane ya ba wanda ya kawai a haka fada ya na kurci da wani abu ne kan idan ya kurci da wani sama take ce da wani ba ba ko da cewa da shi za ka ce da zabi do kan abin da sama da sai ya a ba da ba da abin gama mace ba ba ya ce mata ya zo ko ko ka fara ya ce ya ce mun ne dana kuna ga dan ba ba wanda ta ce ya ce wani ala ta da wani ne ga su da wani ne ala wani ana cewa sai ai ai kana bin hali haka ka a ta aika da ga kai ai baro ne baro ne mu amma da ya fa ya fa shi ne magana haka bai na zo gaban annabi kowa kowa dai abin da nake buga muku misali kullum wato kamar a tara ce da kare a tara da kare kowa wannan abin da nake kasa na na jarar shi ne a jarar koko ike da jarar bai a wani da jarar wani da bai shi zuwan da ya yara idan kamar wajen shi kan duka zuwa ya aka haƙi wannan dan gudu ga shi na sai a labarin da zama kai da kai da ruwa ko ba yake idan ka wata ke abin a sharar kayar sun yi kasa da al'ada ba su tana cikin adabar cikin haka ne suka rike ba mu sai sai kowa zuwa musulunci kai shi ne labarin ko ka zama wani ko ka zama tu ko tuni ko ko ko mai mai a da wani tafa ko six ko seven ko eight ko nine ko ten ba ten duk da wani na ki na kare kare yake ko ko babu ten ko kuma da kake da kalan ba ce a da ya kare ko wai ko kai da ba kai zero ne wannan lamarin ko ka san wannan Allah idan wani ya zama shirk idan kai yi ta hali kai salata kai sallah kai azumi kai zakka sai abubuwa ba kyau na gari Allah ka daga kai kara ma biyu kana wani alhamdulillah sai ka kara yi a kara ma kana wani abu sai ka kara ya kara kana wani abu abu abu biyu na kara ma kana wani Rasa kata bawa alim. Berat sini. Buat, buat, buat. Jangan lupa buat. Aduh, Allah Allah. Ada kerja untuk dia dia harus haji. Semua dari dia awal dia. Wannan kan da ya yi da Allah sai ke cikin bawa. Wannan lamarin da kuma da ke cikin bawa. sukan da wani zaɓura a nan da ka ɗauko kamar ne ne mu ne mu ne in ka ɗauko kai in ka ɗauko nai ne mu ne in ka ɗauko su na ne ne ne gara dan ce mai gara ko ba ne ba ne idan ka ɗauko wai alin sabon ba haka ne in ka ɗauko su ne ce yau yau kuka da kuma a hawa da mai shi kaɗai ne ya shi amma ya ke da tare a cikin karan da kuka wani ba a cikin karan sallallahu alaihi wasallam sai ka babu mata bane ba a wasa da ba wai wai faru ake faru haka ne wallahi haka ne ne yace kawai kalau da uku na karan ji shi kurai kana alhaji da bangon na Allah da kadaru wato da girma daraja da girma da waya da ya yi alaika a kan kayar mallari Allah ya yi ya yi wa mutum da mutum da wasu ta karanta mutum sai maka wai zaka ala kuma ka tafi waye waye a kawo a ba ka kaza Ina wannan kafin da ke da zai karanta su cikin na ɗaya da kawai. Alƙur'ani a cikin kusa da ɗari da ya ɗari alƙur'ani na ɗari da a ya ɗari ya faɗi da guda goma. Ya yi wani biyu min na ahara ta alaka abuwa jihar. Allah ya yi. آتي أجورهن وملكت يمينك لما أفاء الله عليك وبنات أبيك وبنات أخواتك يا أيها الذين يا أيها الذين على العالم أزواجك الله آتي أجورهن وملكت يمينك لما أفاء الله عليك وبنات أبيك ولا تأمل ولا تحالك ولا تكالك الذي آدم وحكم وامرأة ولا ولا تنوى وحبتها من الجزيرة على أجوان يستيقظها أرسل لك كما هي هو غالبا عايز أجيب أجيب ba a yi ba a yi a wajen ala ke gaba so kuma koyo ohun na yari jiri a wajen ala to kuma so ga dawa saboda ka haɗin da zaka yaro kan lai a bayan gudun mafakiya wato kuna yin ba ce bu ran zan wadatar da kai wato da kuma kasar ya yi yaban ba a da zaɓen wata yaban da Allah ya bata. Ido ba ya fi ya fi ya fi kafarsa na Barham, yau tana yanzu su ne ke na karfi yaban nan da Barham yake. Idan ka karfa, shi shi wani baya gajiya da babban annabi bai. Sadaka a jirgin a zaɓa ta kwakwata masa bai wa yaran sunan. فإنك لإعطاء الجزيل بيوان ولا كان عدد وتخلص إبراهيم على كتاب الله ثم سلام ثلاثة على الله على صلى الله عليه وسلم ولا ثلاثة على الميت وتزاد على الصلاة ووالد الشافي كافر أن ممكن يعني الأمر yana da nan abubuwa da duk da abin da wannan bawa ke wani aiki magani magani dan Allah ta kasa ce wani na hafi dan Allah ta kasa hafi ta biyo ko dan Allah ta kasa haka da kowa wannan haka dan haka haka kwakwata ta saboda wannan mu wanda ya mutu shi karamin da tabu na gobe wanda dan da ya ce biya da biya ne don ga shi kana karanta biya ana ana ana tawa gida ne ne da ne shi ba alaka take da yadda zaka dauki ba ba ku da kai ko ko ko da ko da ko ko da ko da jan duk da alaka ta shi da yau wannan magana a cikin shi muna da kawo ba ba ba a duk kafin da ta yi da a faɗa mutane da hada kai yadda wanda wani kusa da kayan ayyai ne ba haka ba kayan ayyai ne ba yanzu za ki kawai wani abu ne an tashi an gudu za ki ba ki ba ki ba ki ba ki ne yana raka da wasu yarge yana raka da wasu da wata yarinya kuma gidan shi wata ko kuma gidan gidan gidan gidan ba ke wata kuma ta ko da bai gidan ko gane da ya kamata ku gaya mahi mutum wadda da rinka zuwa yake ba ta yi mata ne ke sa ta yake rai ba ba ku shi zai ɓata masa haka ya kamata ku cewa to ku bai kada wani da kuyan da bai da kake nan a so ga da kawai ya kike ma da wanda yake wata sa da zai kike wanda yake shi bai wanda duk da kan kowa da ya kowa da kan ta ya ba wa shi ya ba wa wallahi da lalata ba ni ne ta wani ta Allah ya kare shi ko ta yi ne magana sarki ma da ne kyauta Allah ya kare shi a ce ta kafa ta sun ta kasa ta kaura Allah a ce har yanzu ya da na kare a ce ba a kamata yi kuma kuma ya baya sun da bai gile ana gane ya yi sa wani kuma da kuke wanda wanda wanda da shi komai ba a ga ko wanda wata wata tsira wannan ba laifin ba laifin ba buɗin nan buɗe kai kai kai kai albarkar albarkar albarkar duk da rufe buɗe a bani bani ya san aka hana na kai mutum ta ba misali muna cikin da ta harka alƙurai a hannun da wata da kankan shi ma da shi tsakanin ɗansa da jikarsa da ya haifa da jikarsa aka wasu certificate a wani wajen ke duniya duniya ba kawai irin nan mutum sama da ɗari ɗari yana da kana da sakar Qur'ani ba zo magana da duka ba ba zo magana da kaza kaza da malamai da kuma malamai a hadin ba amma ka san bukatar ta kullum da jama'a wasu yau shi gobe nan kai ne ka da Kasi kai da kai da kai da kai da kai da kai ana gane kuwa to sun sana ta wuri kuma su kake ta kuma su kuma da da ba abin da ba ba wani ba za ku ɗauki su duka da da da ne kuma rai wani ba za ku ba na ku ɗauki su duka amma a kowane aljini ka jawo gidan ku farin jini ka faɗa kayan gidan ku da abin da ake siyarwa duk wanda zai so ma ke rashin gaba a gidan ku zai zafi zai karatu da shi to sai ku bai da ya ƙare ne to sai ku bai da ya ƙare ne an zo da su wurin gidan ka saka da gidan dole su raushe ta ta zama raushe da kansu a kyasta ba ma ta fara abin da ake yi duka ɓangaren guda biyu da su masu da gina gina da kuma su masu da rage su masu da gina gina ba su fari mutum ya sai kika fara ba bi ta ba wannan ne a ba kana da da shi wannan hali ne an da Allah ya baka da da ban ko wai Allah ba Allah ba Allah ba Allah ya shafi wannan عليه الصلاة والسلام والسلام لك الله تسألك تفتك ومزارة جاء الله وليه يكون حول ما يكون شهير صلى الله عليه وسلم تكتك في جزء لجزء أبو الشيرة wato ba karara ɗaya ba tsakanin biyu ba tsaka kuma wala da yi hauzar a rai tashi Allah shi sun masu lamu zaka Allah da kansa ta fata kasan Muhammadu wa ali da Allah ya bazar Allah sallallahu alaihi wasallam وأصحاب فسأقوم الله صلى الله على كل بيت بذا هو الأولى لما كان آلا يلا يتسامى هو اللي بجنيني وانت بس وانت كنت بايد ولاك نبات الله بايد ولاك نبات بايد ولاك نبات هري هري هري Allah ya ba mu lafiya da tsayar Allah ya kiyaye mana fasikin mu da imanin mu da addinin mu Allah ka sa mana zaman nan ya Allah ka kare mana fada Allah ka mai da bayan mu komai Allah ka mai da mu wasu ya Allah ka ka mana da Allah ka mai da mu wasu ya shoki dan da shobran ba masu kuskure saboda kadar kadar Allah ya wasu Allah ba mu lafiya da zaman Allah abin da yake ciki a Najeriya na damuwa da kan abin da manzon Allah Allah ɗauke wanda ake bin sa bashi Allah ka biya masa bashi wanda ba shi da lafiya Allah ka bashi lafiya wanda yake mara lafiya Allah ka ɗauke rashin lafiya Allah ka sa ya mu da